من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yin Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mu albarka wannan darasi na sharhin alfiyatul iraqi a wannan multaka ta multaka tullabul ilm a yau da izinin Allah za mu ci gaba da babi littafi baiti na 22 kenan malam zai bayani ga mawdu'in da ya shahi asahu kutubu hadis hadisi littafin da ya fi kowane hadisi kowane littafi inganci cikin littattafan hadisi mala ya fara da baiti na 22 yake cewa awwal man sannafa fi sahihi muhammadun wa khussa bit tarjihi wa muslimin ba'du wa ba'd al garbi ma abi ali yufaddalu za law nafa ولم يؤماه ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتتهما ورد لكن قال يحيى البري لم يفتل خمسة إلا إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجؤفي أحفظ منه أشر الألف ألفا من قال kenan malaikar ta awwal kenan maudu'i ne wanda ya shahi wani littafi ne ko wani littafi inganci cikin littafin hadisi wani littafi ne kowane littafi cikin littafin hadisi can baya mun bayani game da hadisin da isnadin da yake kowane inganci za mu ganin cewa wannan mawdu'in yana da alaka da wancan ta hanyar wannan ana san a ga wani littafi ne kowane ne inganci can kuma ana san a ga wani isnadi ne kowane ne inganci ashe ana da alaka ta alaka tsakanin su ganin cewa ana san a tace cikin yawa wane ne yafi kowane ne cikin isnadi cikin isnadi mai, mai yawa wani isnadi ne hiko ne cikin littattafai wani littafi ne hiko wani ne inganci malai fara ke cewa awwal man sannafa fi sahihi farkon wanda ya rubuta littafi game da hadisi ingantacce game da littattafai wanda littafi wanda ya tattara hadisai ingantattu muhammadun shine muhammad muhammad bin ismail al-bukhari wa khussa bitarjihi lalle an kebance shi an nuna cewa shine yafi kowane bitarjihi an zabe shi an tace an nuna cewa shine yafi kowane mun fahimci wa wa muslimun ba'du bayan shi sai muslim bayan shi sai muslim wa ba'dul garbi ma an samu wasu malamai wa ba'dul garbi ma an samu wasu malamai daga magariba mutanen magrib tare da ma'a tare da abi aliyu mutanen magariba tare da abi aliyu faddalu za sun fifita muslim fiye da bukhari faddalu za sun fifita muslim fiye da bukhari launafa inda magana ta su ta yi amfani launafa inda magana ta su ta yi amfani walam ya ummahu sai mas'ala ta gaba walam ya ummahu littafin nan guda biyu bukhari da muslim yanzu da ake magana lam ya ummahu ba su tattara hadisai sahihai gaba ɗayansu ba mun fahimta cikin littafin bukhari da muslim ba hadisai sahihai bane gaba ɗayan hadisan duniya sahihai bane mun fahimta walakin kallama sai dai kallama inda ibn akram ibn akram yake cewa kaɗan ne ba su samu ba minhu qad fatatuhuma kaɗan ne cikin hadisai ma'ana hadisai ingantattu na duniya gaba ɗaya kaɗan ne imam bukhari da muslim ba su rubuta su ba su same su ba a littattafansu wa rudda an maida mashi martani wa rudda an maida mashi martani magana shi kenan tana tana magana gyara lakin qala yahya al-barru sai da imam yahya shine ibnu imam nawawi ya ce lam yafut khamsa mutane guda biyar cikin kutubus sita mutum shidda an aka hidda mutum daya to abinda ya musu abinda basu samu ba illa nazuru an abu kadan ne kawai illa nazuru kadan ne kadai mun gane kenan yanzu ibn ibn akram ya nuna cewa dukkan gaba ɗayan hadisai ingantattu bukhari da muslim kaɗan ne ba su samu ba shi kuma yahaya bin zakariya shine imam nawawi ya nuna cewa a'a in aka tattara bukhari muslim abi dawud da tirmizi nisa'i to su su biyar din nan in aka tattaro su ne to lokacin ne hadisin zai zanto sahihai kaɗan ne ba su rubuta ba amma ba bukhari da muslim ba mun fahimta sai yake cewa fihi ma fihi shi ma magana shi akwai gyara wa fihi ma fihi shi ma maganar shi akwai gyara li qaulul ju'fi game da magana Imam al-Bukhari kuma ka duba al-ju'fi shine laqabin Imam Bukhari ne kenan magana Imam Nawawi shi ma akwai abun cewa ciki saboda magana Imam al-Bukhari da yace ahfazu minhu ushrul alf alf na har da ce ushirin dubu so dubu nawa ne dubu so dubu dubu sau biyu miliyan guda to ushirin shi nawa ne a raba shi sau goma nawa ne ɗari kenan ko to kenan ya ce ahafazu minhu ushiru alfil alfi na haka dubu sau biyu dubu sau dubu a raba shi sau goma a hidda guda to shi na har da ce kenan dubu ɗari ko dubu ɗari dai haka ne to nan za mu tsaya kenan sai sati mai zuwa za mu dasa da sauran bayani yanzu mun gane kalmomin abiyat din a duba akwai kalmar da ba a gane ba kenan malam ke cewa awwal man sannafa fi sahihi farkon wanda ya rubuta ya rubutu game da abin da ya shahi ingancin hadisi hadis littafi wanda ya tattara hadisai ingantattu shine Muhammadu shine Muhammad Muhammad bin Ismail Bukhari wa khussa bi tarjihi an keɓance shi an zaɓe shi an nuna cewa shi ne ya fi mun gane wa ba'adu muslim wa muslim ba'adu bayan shi sai muslim bayan shi sai muslim wa ba'adul garbi ma abi ali an samu wasu malumai daga cikin magariba tare da abi ali anne saburi faddalu za sun fifita muslim launafa inda magana nan ta ta karɓu ta yi amfani ta shiga mun gane walam ya ummahu sai dai su ma Imam al-Bukhari da shi da Muslim lam ya ummahu bus tattara hadisai ingantattu gaba ɗaya hadisan duniya ingantattu ba walakin qallama inda Ibn al-Makram Ibn al-Akram Ibn al-Akram yake cewa sai dai kaɗan ne minhu qad fatatuhuma kaɗan ne kawai ya wuce su kaɗan ne ba su samu ba kaɗan ne ya rage wanda ba su rawato shi ba. Mun gane? Warudda, amma an maida mashi martani shi ma, warudda an maida mashi martani. Lakin ƙala Yahya al-Barri, sai imamun Nawawi shine Yahya, Abu Zakariya, al-Barri, wanda mai yawan ibada, ya ce, lame fut khamsa. in aka tattara mutane guda biyar littattafai guda biyar cikin kutubu sita illa nazar su kaɗan ne kawai su su samu in an tattaro da bukhari da muslim da abi da tirmizi da nisa'i da ibn banda ibn majah bukhari bukhari muslim abi dauda tirmizi nisa'i guda biyar ko to imamu yahu nawawi ke cewa in aka hada da mutane guda biyar to wannan hadisan kaɗan ne su samu ba eh dama ai yana cikin su dama yana cikin su mun gane wa fihi ma fihi maganar shi shi ma akwai wani abin cewa ciki wa fihi ma fihi maganar shi akwai abin cewa ciki li qawli ju'fi saboda magana Imam al-Bukhari al-Ju'fi wanda ake malakabi al-Ju'fi ahfazu minhu ushru alf al-alf ina na har da ce ɗaya bisa goman dubu so dubu ɗaya bisa goman dubu so dubu shi ne dubu so dubu in ka raba ta so goma za ta baka mai dubu ɗari ma'ana ya har da ce hadisi dubu ɗari mun fahimta na an gane kalmomin da ke hadisi ke ga abiyat ɗin to sai mu koma masail mas'ala ta farko farkon wanda ya fara rubuta littafi akan hadisi ingantacce an ce Muhammad Muhammad bin Muslim bin, bin Ismail shine Imam Bukhari to yanzu nan aka yi ba a kawo motsa ba saboda ganin cewa motsa shine harko kamar da Imam Shafi'i ya ce Imam Shafi'i yake cewa babu wani littafi a doran ƙasa babu wani littafi ma alal ardi kitabun ba'da kitabillah asahu min motsa babu wani littafi a doron ƙasa in aka hidda alƙur'ani littafi ne wanda ya fi inganci in ba motsa ba wani imam shafi'i a rawato wannan magana gare shi mun fahimta to nan wurin kaga shi imam al-iraqi ya imam ibn salah ya nuna cewa kawai babu hadisin da ya in babu littafin da ya tattara hadisai ingantattu in ba imam al-bukhari ba kaga bai faɗi muwatta ba kuma ganin cewa motsa shine farko shine akadam mun fahimta kenan magana Imam Shafi'i wannan kafin a samu littafin Imam Bukhari ne mun fahimta Imam Shafi'i da yace babu littafi a doran ƙasa wanda ya hada hadisai ingantattu kaman inda aka hidda alqur'ani kaman motsa kenan wannan lokacin kafin a mun faɗa wannan lokacin da muke mustalahu muka zano littattafai da sa asahul kutub sita asahul kutub ahadith kenan imam al-bukhari ya zo ne bayan littafin imam malik amma kafin imam al-bukhari babu littafin da ya kai muwadda kafin imam al-bukhari babu littafin da ya kai muwadda amma bayan bukhari ya bayyana to sai zo ya ya wuce imam malik ga littafin shi muwadda saboda muwadda an yi muqarana lalle hadisan shi ingantaccu ne a wancan lokacin babu littafi ingantacce amma da bukhari ya zo ya tace ya tsananta sai dai ya zidda hadisai da dama sai ya tace masu ingancin sai rubuta su kenan kaga yanzu wanda yi kowane ne inganci shine littafin imam bukhari sai bayan shi malam kicawa wa muslimin ba'du muslim zai biyo bayan bukhari kenan yanzu nan malam ya ce wa khussa bi tarjihi an riga an cewa an zaɓi Bukhari. In ka kawo motsa wani zai iya zuwa ce ya aka yi ba a kawo motsa ba ko kuma yaya motsa magana Imam Shafi'i kenan sai mu ce magana Imam Shafi'i wannan kafin a rubuta littafin Bukhari ne. Amma bayan an rubuta littafin Bukhari, Bukhari ya shahi motsa. Mun fahimta? To bayan Bukhari wani littafi ke biyowa ingantaccen dai littafi wanda ya tattara hadisai ingantattu shine Muslim bayan Bukhari. Mun fahimta? to sai malam ke cewa ba'dal garbi an samu wasu malamai cikin malaman magariba suka nuna cewa muslim yahi bukhari tare da su akwai ma'a abi aliyu abi aliyu shine wa al-husayn shine husayn bin aliyu bin yazid an-naisaburi wannan malamin imam al-hakim mun san imam hakim ko mai mustadrak to wannan malamin imam hakim to shi yana tare da waɗannan malaman magariba daga cikinsu akwai ibn hazm ibn hazm sannan akwai malami ɗaya daga cikin malaman abi marwan tubni kenan muka duba malaman da suka tahi cewa muslim ya yi bukhari magana guda guda biyu ce jumhurin malamai wannan tun da mala ci an riga an tarji jumhurin malamai sun ta cewa bukhari yahi mun gane bukhari afdal min muslim wannan magana jumhurin malamai ce sai magana ta biyu magana na farko ibn hazm na biyu abi aliyu shine Hussein al-Hussein bin Ali annai saburi mai tare da su akwai ɗaya daga cikin malaman abi marwan at-tibni wannan malaman guda uku sun nuna cewa muslim afdal muslim afdal min bukhari mun fahimta malaka cewa ba'adul garbi ma abi ali wasu daga cikin malaman magariba sun nuna cewa daga cikinsu akwai Hussein bin Aliyu akwai Adishiyukum Abu Marwan shi wannan ba a faɗi sunan malamin shi ba an fa kawai an ci ɗaya daga cikin malaman Abi Marwan Dubni sannan sannan akwai wannan Ibn Hazm duka sun tayi cewa Imam littafin Muslim yahi Bukhari mun gane shine malakiya faddalu za sun fiffita Muslim akan Bukhari launa fa inda maganar nan tasu ta karbu mun fahimta idan kaga malam shi ma karan kanshi yana tare da jamhurin malamai mun gane to nan wurin zamu ganin kafin mu ci gaba mas'alan bukhari da muslim wane ne yafi bukhari da muslim wane ne yafi bukhari ya fi muslim ta wani wajahi ganin cewa jamhurin malamai sun ta haka nan cewa magana jumhurin malamai cewa Bukhari ya fi. Jumhurin malamai sun mai damu annan su kuma wanda suka ce a Muslim ya fi saboda me suka ce Muslim littafin shi ya fi tsari ɗaya kenan. Muslim littafin shi baya maimaita hadisi. In kana neman hadisi cikin maudu'i guda to Muslim zai jero maka su gaba ɗayan ka sar da su wuri ɗaya. Saɓanin Imam Bukhari nan sai ka ga hadisi ɗaya yana magana inamal amanu biniyat. can kuma gaba sai ka ga wani aiki wanda ke kama misali cikin bangaren abin da ya shahi niyya sai ka ga ya kawo innamal a'mal binniyat bangaren abin da ya shahi saki na aure sai ka ga ya kawo innamal a'mal binniyat bangaren kasuwanci sai ka ga ya kawo innamal a'mal kaga ta mamaita hadisi daya shi kuma muslim da ya rubuta innamal a'mal binniyat su daya to ba za ka taba ganin ya mamaita shi wani wuri ba to ka gani in kana neman hadisi daya ko kuma hadisi mai magana kan wani maudu'i da ka zo wuri ɗaya zai jiro maka su ba sai ka sai ka je can ka je can ka je can ba mun fahimta to ta wannan suka nuna cewa muslim ya fi ya fi muslim ya fi bukhari tsaro hadisai kuma littafin shi ya fi saukin tartibi mun fahimta wannan shine hujjar su kawai mun gane to su kuma hujjojin da suka nuna cewa imam al-bukhari ya fi akwai ta hanyoyin hanyoyi guda biyu hanya ijmali da tafsili ta biyu a tafsili ta hanyar tafsili ta hanyar ijmali a dunkule sun faɗi hujjarsu ta cewa Bukhari ya yi a dunkule suka ce littafin imam Bukhari shi asalin mai littafin shi ne muslim ɗalibin imam bukhari ne ɗalibin shi ne wurin shi ya karatu shi ya gina shi kaga a dunkule ɗalibin da kai ka gina shi ka hi sanin komi gare shi kai ka hi shi komi ka hi sanin komi mun fahimta shi yasa da rukudin ya ce cewa laulal bukhari in ba dan bukhari ba da ba za ma ba ma za a taɓa sanin muslim ba mun gane imam darqutni ya ce in ba dan bukhari ba ba za a taɓa sanin musulun ba saboda shi ya karantar da shi shi ya gina da shi shi ya koya mai tsarin karatu kaga ke na ɗalibin shi ne gurin shi yawancin hadisan imamu bukhari muslim gurin bukhari ya karance su to kaga wannan ya nuna cewa an sa a dunkule wanda kai ɗalibi ne karantar da kai aka gina ka aka kina wannan ya nuna cewa an hika ɗaya kenan magana ta biyu imamun nawawi wanda shi shi ya yi sharhin littafin muslim ya fi kowa sanin littafin musulun shi ya sharhin littafin shi ya ce littafin bukhari littafi ne wanda akwai fa'idoji wanda ba a samun su ga wani littafi in ba wannan ba fa'idoji na bayyane da kuma fa'idoji na ɓoye ya ce fawa'id zahira wa gamida wanda fa'idoji ne wanda ga sunan wasu a bayyane ƙarara wasu kuma a ɓoye suke wa ya faɗi wannan magana imamun nawawi Imam Nawawi wanda ya shi yayin sharhin littafin Muslim. Mun fahimta? To kaga wannan a dunkule, wannan magana ta Imam Darqutni da take nuna cewa in ba dan Bukhari ba, da ba za a sanin Muslim ba. Sannan Imam Nawawi da ya ce littafin Bukhari yana da wasu fa'idoji wanda ba a samun su ga wani littafi in ba shi ba kaga duk wannan magana ta nuna cewa ya isa mu jin shi nama bukhari mu kyale muslim wa a'a bai sharhin shi ba amma karanta littafin in karanta wannan littafin in karanta wannan littafin ai ni za ni gane cewa lalle wannan ya fi wancan fa'ida kuma yawan karance karance na nuna cewa bin taɓa karanto wani littafi mai fa'ida ba kamar wannan akan abin da ya bayyana gare ni ni mun fahimta wannan a dunkule kenan in muka duba tafsiri ɗaya bayan ɗaya an so shi ɗaya bayan ɗaya za mu ganin cewa ta hanyar hadisi yana zamanto ingantacce in aka ana lura da shi ta hanya wuri uku kana da yawa nuqad masu bincike ga hadisi suna yawan tsanantawa ne kan abubuwa guda uku in ma zanto hadisi ya zanto mutasil ko kuma ya zanto hadisi malaman shi suna da adala ko kuma me da harda to za mu ganin cewa shi bukhari al-bukhari yana da malaman da yake banta da su wanda muslim bai rawato hadisi gare su shi kadai yake da su malamai ke cewa hadisan sun kai adadin malamai sun kai 435 wannan 435 wannan suna malaman da bukhari ya karatu wurin su wanda muslim bai taba karatu wurin su ba mun fahimta amma daga cikin su akwai waɗanda an yi maganganu kansu wanda malamai sun nuna cewa suna da rauni mutum tamanin cikin ɗari uku da nawa ɗari hudu da nawa to mutum tamanin su ne aka tace wanda aka nuna wannan malaman suna da matsala cikin malaman bukhari to muka hidda wannan cikin wannan nawa za mu samu ɗari nawa da hamsin da biyar mun gane to wannan malaman ingantattu ne na imamul bukhari wanda babu tangarɗa wanda in ya rawato hadisi ya ce daga wane ne an gama kenan da ɗari hudu da wani abu ne amma wannan aka yi maganganu gansu aka tace an samu ɗari uku da nawa da hamsin da biyar shi ko muslim yana da malaman shi wanda bukari bai da su bai karatu wurinsu ba malaman shi ne na daban shi kadai malami kusan ɗari shida da ishirin mun fahimta to ciki kuma an tace waɗanda ingantattu da waɗanda aka yi maganganu kansu wanda tana da rauni mutum ɗari da sittin. Mun gane, shi Bukhari ga adadin malaman shi saboda tsanani da tacewa, amma wanda aka yi maganganu kansu kuma mutum tamanin. Shi kuma Imam Muslim mutum ɗari shida da ishirin, to kuma wanda aka yi magana su ɗari da sittin. Yanzu kaga waɗanda aka yi magana cikin malaman Imam Bukhari, Imam Muslim, kaga sun linka sallanka na imam muslim haka ne ina imam bukhari yanzu nan an aka ce ka tantance wane ne za ka zaɓa wanda ya tsanani wurin tace gaskiya saboda kamar da muka ce shi hadisi tsanantawa ga malami mai ƙarin har da adalin mutum da kuma jingina hadisi jira hadisi har zuwa malamai har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ganin cewa wanda ya hitacewa da kuma wanda aka bayan malamai sun tace adadin da ya yi kaɗan shi ne Bukhari. To kaga wannan ya nuna cewa da wannan ya nuna cewa Bukhari ya yi Muslim. Wannan kenan. Hanya ta biyu cikin tafsiri da har yanzu. In muka duba hadisan da ingantattu wanda cikin sahihi Bukhari da Muslim wanda malamai suka yi maganganu kansu. Duka hadisan Imam Bukhari cikin littafin shi gaba ɗaya da cikin muslim gaba ɗaya wanda sahih bukhari da muslim suka rawato hadisi ɗari biyu ne kawai wanda malamai suka yi maganganu kansu amma sauran duk ingantattu ne babu tangarɗa mun fahimta hadisi ɗari biyu tsakanin wadawa tsakanin bukhari da muslim hadisi ɗari biyu aka rawai aka malamai suka yi maganganu kansu wanda cewa wannan hadisan akwai magana kansu ba su sha ba sauran kuma duk sun sha hadisai ne ingantattu da kagan su kawai kana aiki da su ɗari biyun nan cikinsu na Bukhari ɗa nawa ne ɗa tamanin ne kawai mun fahimta sauran nawa ne ne a ce a tattaro hadisan Bukhari da Muslim su biyun gaba ɗaya to a ware ingantacce da wanda ba ingantacce ba wanda aka samu wanda akwai maganganu ba a ce baya da inganci ba akwai maganganun malamai gare su ɗanawa ɗa ɗari biyu to ɗari biyun nan tamanin na musulmi nan bukari ne ɗari da ashirin na wane ne na musulmi to kaga tun daga nan wannan matsala ta biyu ɓangaren yawan hadisai waɗanda babu matsala gare su wahi Bukhari yahi matsala Muslim da yahi an hi samun hadisai wanda ke da matsala mun fahimta to wannan hanya ta farko kenan hanya ta ta daya ta biyu sai ta uku ta bangaren isnadi ittisali cewa Imam Bukhari yahi Muslim ta bangaren sharadi tsanantawa game da sharadi Bukhari ashad ya yi ashad min muslim min nahiyat ta hanyar yin sharaɗi imam bukhari sharaɗin shi ya yi tsanani wurin sharaɗin muslim misali hadisi za zuwa an wani an wani an wani shi Bukhari idan isnadi ya zo cewa wane ya rawato daga wani amma bai ce ban na yi karatu wajen wani shi Bukhari bai karɓa wannan hadisi bai karɓa anana mun gane in za ya karɓa ana sai an bincika tsakanin malamin wannan da wannan sun taɓa haɗuwa ya yi taɓa karatu wurin shi shi shi kuma musulun fa ana duba kawai in dai akwai mu'asara kawai yana karɓa idan akwai mu'asara kawai yana karɓa idan amkana liqa kawai yana karɓa hadisi shi kun bukari dole ne sai an tabbatar sai tasabbutul liqa sai an tabbatar da cewa sun taba haduwa kaga wannan kadan daga cikin abubuwan da malamai suka kawo cewa bukari ya yi muslim ta hanyar in muka duba ta hanyar inganci ya yi muslim kuma muka duba in za a maida musu ansa wannan su ana magana inganci ne ko ko ana magana littafi su suna magana tsarin littafi mu kuma muna magana asahu mun fahimta ko mun gane bambancin shi wannan yana magana abin da yafi inganci ana magana abin da yafi inganci su kuma suna magana me tsara littafi to mun kuma dama magana inganci muke nema kina ka ganin wurin magana ba ta karbuwa mun fahimta to wannan kaɗan ne daga cikin abin da malamai suka kawo magana da malamai suka kawo suna da yawa amma kaɗan ne waɗanda za mu ganin cewa an ebo kaɗan wanda ke bayyana cewa na farko cewa Bukhari adadin malaman shi da yake bantu da su wanda aka yi maganganu kansu kaɗan ne fiye da Muslim. Adadin hadisan da aka yi intiƙadi gare su na Muslim sun hi nan Bukhari. Sannan kun ɓangaren tsananin sharaɗi, azan sharaɗi ga littafi. Mun gane, to sai mu koma mawdu'inmu. Malaki cewa walami ummahu sai dai adadin hadisai ba su tattaro hadisai gaba ɗaya ba wanda suka inganta wai sun da suka zanto sahihai lakin qala ibnu akram shari'a ibn akram ya ce kaɗan ne abinda ba su rubuta ba mun gane kenan magana shi ba karɓaɓɓa ba ce ba cewa an mai raddi wa rudda an mai raddi cewa qala yahya yahya ma'ana annawawi albirru mai yawan biyayya da ibada yana cewa lam tafutu khamsa mutane guda biyar hadisan bukhari muslim abi dawuda tirmizi ibn waye na karshe an-nisa'i to wa'annan shi a ra'ayin imamu nawawi shine ba su huce su ba kaɗan ne in aka tattara kenan in kana nihin bukhari da muslim sun rawato hadisai ingantattu to sai an gama da abi dawuda an gama da tirmizi an gama da an-nisa'i so sannan ka ce mini hadisai bai wuce hadisai ingantattu kaɗan ne ba su samu ba amma bukhari da muslim kaɗai wani hadisai da dama sun wuce su ba su rubuta su ba mun fahimta sannan shi ma maganar shi malake cewa fihi ma fihi shi ma maganar shi akwai abun cewa ciki saboda imam bukhari yana cewa ya har da ce har da cewa kaɗai ba ya rubuta ga littafin shi ba ya har da ce hadisi dubu ɗari to kaga hadisan da suka zanto ingantacci dubu so biyu in ka raba su ushir aka ce ushur to hadisan da ya- in aka rubuta ushur din nan yan dubu ɗari kenan mun gane to hadisan da aka rawato wanda ingantattu ne sai ha wannan kuma shi wannan har da cewa ce kadai yayi ba wai rubuta cikin littafin shi ba za mu zo nan gaba mu gani to cikin littafin shi da hadisi da nawa ne duka wanda ya rubuta to kuma wanda har da ce din kuma da nawa ne kuma za mu samu wani malamin daban kuma ya ce har da ce dubu kaza wani kuma ya ce har da ce dubu kaza kuma ya rubuta littafi dubu kaza to duk ina wannan hadisan suke mun fahimta na'am sannan in akwai tambaya sai a tambaya bakin bakin beti biyar kenan ko insha Allah wala mai ummahu ya ummu menene ma'ana ya ummu gamewa to alifin din nan meye shi tasniya ne dama can mun kar- karanta cikin muqaddima da inda kaga an yi tasniya yana nihin wa eh dama ya faɗi cewa in kaga an yi tasniya yana nihin bukhari da muslim to wala mai ummahu bu su game ba su bu su haɗe da hadisan gaba ɗaya ba ingantattu mun gane na'am kenan za mu sake sharhi sama sama malaka ce awwal man sannafa fi sahihi farkon wanda ya faru ta littafi ingantacce cikin hadisai sahihai muhammadu shine muhammadu wa khussa bi tarjihi shine muhammad bin isma'il bukhari shine aka zaba an nuna cewa ya fi kowane ne wa muslim ba'du sai muslim bayan shi wa ba'dul garbi ma'a an samu wasu malamai daga cikin magariba tare da abina eh, abi aliyu faddalu za sun fifita muslim kan bukhari mun fahimta Walam- walau nafa inda maganan nan tasu tana karbuwa walam ya ummahu sai dai bukhari da muslim ba su tattaro hadisai ingantattu gaba ɗayansu ba walakin ƙalla ma inda ibn akram sai dai ibn akram ya ce kaɗan ne ba su sa- ba- minhu cikin littafan hadisai ingantattu kad fatatuhuma kaɗan ne kawai ya wuce su wanda ba su rubuta ba wanda ba su sami wanda ba nasu bane ba wa rudda an an maida mashi ansa an maida mai martani lakin qala ya haibul barri imam an-nawawi ya ce lam yafutul khamsa mutane guda biyar littattafai guda biyar su ɗin illa nuzur kaɗan ne kawai ya wuce su mun fahimta wa fihi ma fi shi ma maganar shi akwai abin cewa ciki li qawli ju'fi saboda magana Imam al-Bukhari da yace ahfazu minhu ushrul alf alf saboda Imam Bukhari ya ce na hardace hadisai ɗaya bisa goman dubu so dubu su ne dubu ɗari mun fahimta kenan kaga wani ya nuna cewa wannan shi kaɗai ma ya hardace dubu ɗari shi kaɗai ma to shi sauran nawa suka hardace mun fahimta na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk